بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الثالثة صلاة كسوف الشمس وهي سنة في حق كل مكلف ذكرا أو أنثى
الثالثة sunna ta uku daga cikin sunnoni waɗanda suke ababen ƙarfafawa na salloli bayan mun doki sunna ta farko mai ƙarfi ita ce sunnar wutiri sannan kuma muka doki sunna ta sallar idi guda biyu azumi da layya sunna ta uku a cikin wannan littafi ita ce salatu kusufi shams sallah ta kisfancewar rana wato idan rana haskenta ya tafi ga baki daya ko wani kaso na haskenta ya tafi ana ce da shi al-kusuf dhahabu dawi shamsi bil kulliyati aw dhahabi ba'd aw dhahabu ba'd dawiha wato haske na rana ga baki dayan shi ya tafi ga baki daya da ake cewa ba duhu to an sunnanta a wannan lokaci idan aka ga wannan yanayi a tashi a tafi a yi sallah wannan sunna ce mai ƙarfi malam ya ce wahiya sunnatun fi haƙi kulli mukallafin wato wannan sallah ta kisfancewar rana sunna ce wanda take mai ƙarfi a haƙƙin kowane bawa wanda yake abin ɗorawa doka dukkan baligi zakaran au'unsa namiji ne ko mace ce ce wato sunna ce mai ƙarfi a haƙƙinsa ya tafi ya yi sallah saboda wannan yanayi da ya canza wannan yanayi kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa a cikin hadithi ingantacce na na aisha ta ce inna shamsa wal qamara ayatan min ayatin lahi la yankhasifani li mauti ahadin minan nas wala li hayati zala ce da rana da wata alamomi ne guda biyu daga cikin alamomi waɗanda suke nuni akan kaɗaitakar Ubangiji subhanahu ta'ala. ba sa kisfancewa saboda rasuwar wani daga cikin bayin Allah hakanan ba sa kisfancewa saboda rayuwar wani daga cikin bayin Allah saboda a zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama haka ta faru ne ranar da ɗansa Ibrahim mu'azzam ya rasu shikenan sai waɗansu daga cikin sahabbai suke cewa lalle yau rana rana ita ma kanta ta nuna alhininta saboda rashin ɗan ma'aiki shikenan ma'aiki alaihi salatu wassalamu saboda ya kawarwa mutane ya kawarwa sahabban shi wannan fahimta wannan shubha sai ya gaya musu cewa da rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyi na ubangiji wanda suke nuni akan ikon Allah da kuma kaɗai ta ƙarshe ba sa kisfancewa saboda rasuwar wani daga cikin bayan Allah don wani daga cikin bayan Allah na gari ya rasu to rana ba za ta kisfance ba ta yi duhu saboda ta nuna alhininta hakanan ba sa kisfancewa saboda rayuwar wani daga cikin bayan Allah ko an haifi wani wanda yake azzalimi ne a wannan rana rana ta kisfance saboda ɓacin rai akan samun wannan karuwa da aka yi a'a wa inna ma yukhawwifu Allahu bihi ma ibadahu shine anan yace sunna ce mai ƙarfi a haƙƙin dukkan bawan Allah musulmi wanda yake baligi namiji ko mace na'am wa yustahabbu iqa'uha fil masjidi wal jam'u laha wa waqtuha min hillin nafilati liz-zawali wa yustahabbu iqa'uha fil masjid wannan sallah ana so a yi ta a cikin masallaci idan ya zamanto haka ta faru limami na musulmi sai ya yi umarni ga 'yan unguwar shi ya ce aladan ya ce assalatu jami'atu ce sallah ta tattara ku a masallaci mu haɗe a masallaci saboda munasabar samun wannan kisfancewar ranar da aka yi wal jam'u laha sannan kuma ana son yin jam'i saboda sallah ta kisfancewar rana ba a so kowa ya yi sha da kanka kowa ya tashi shi kadai idan aka zo masallaci kamar nafila a'a ana so limami ya tattara mutane ga baki ɗayansu ya zamanto ya yi musu limancin wannan sallah kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato ya yi wa sahabban shi limancin wannan sallah ɗin wa waqtuha min hillin nafilati lizzawal wa waqtuha lokacin da ake yin wannan sallah ta kisfancewar rana yana farawa ne min hillin nafilati tun daga lokacin da yake halitta a yi sallar nafila wato tun daga lokacin da rana ta ɗan ɗaga gwargwadon goril mashi bayan rana ta hutu bayan minti sha biyar tun daga wannan lokacin lizzawali hali ya zuwa rana ta karkata daga tsakiyar sama wannan duka lokaci ne na yin salatu kusufi shams babu laifi wajen karfe goma ne a ga yanayi ya canza rana haskinta ga baki ɗaya ya tafi a ga ko hannunka ba ka iya gani to ba laifi a wannan lokacin a tattaru a haɗa a masallaci a kai kuka zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wajen karfe takwas na safe ne wajen sha ɗaya ta rana ce duka babu laifi a je a yi saboda lokacin sallah ɗin ne na'am
وصفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان بغير أذان ولا إقامة
وصفتها صفر يند أكي yin wannan sallah ta kusufi shams raka'atani raka'o'i guda biyu ne ake yin su fi kulli raka'atin ruku'ani wato ana yin ruku'u biyu a cikin kowace raka'a daga cikin waɗannan raka'o'in guda biyu kowace raka'a ruku'u biyu ake yi mata sallah ta kisbancewar rana ta sha bambam da sauran nafilfili ya tabbata a sunna ma'aiki alaihi salatu wassalam wato kamar yadda yake cikin bukhari da muslim hadithin na na aisha radiyallahu anha da hadithin abu musa al-ash'ari da hadithin al-mujira ibn shu'ba da hadithin abdullahi dan abbas da hadithin na na asma'u bintu abi bakar Allah ta'ala ya kare yadda da su wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi wannan sallah bayan ya gama kuma ya yi huduba to kafin ya gama wannan sallah a cikin kowace raka'a sai da ya ruku biyu hadith na na'isha haka na na'isha ta faɗa fi kulli raka'atin ruku'ani a cikin kowace raka'a ana yin ruku'u guda biyu ne bi ghairi azanin wala iqamatin sannan kuma wannan sallah ta kisfancewar rana da za a yi ba a yin kiran sallah kafinta ba tare da an yi kiran sallah ba limami ba zai ce wa ladan ba je ya kafala mana kiran sallah wajen karfe goma ba zai ce a yi kiran sallah ba sannan kuma idan jama'a suka tattara a masallaci kafin a fara wannan sallah ta kisfancewar rana ba a ta da ikama ba a yin kiran sallah ba a ta da ikama iya abin da ya tabbata ma'aiki ya umarci ladan da ya yi shi ne ya ce da su assalata jami'a uhuduru salata hala kauniha jami'atin wato ku zo ku masallaci ku zo sallah halin kasancewar ita wannan sallah tana mai tattara ku ga baki da iya wannan shine za a idan aka zo kuma aka daidaita sahu shikenan limami sai ya kabbara sai a shiga sallah نعم ويقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة البقرة وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة آل عمران وفي القيام الأول من الركعة الثانية بعد الفاتحة النساء وفي القيام الثاني بعد الفاتحة المائدة ويقرأ في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة البقرة ويقرأ البقرة أتو الإمام ينا كرنت سورة البقرة fil qiyamil awwal a tsayuwa ta farko minar raka'atil ula na raka'a ta farko ba'da al-fatihati bayan ya karanta fatiha bayan ya karanta fatiha shikenan limamin sai ya fara karanta suratul baqara alif lam mim dalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin sai ya tafi da ita alaije can fansurna ala alqawmil kafirin وفي القيام الثاني منها بعد الفاتحة آل إمران ويقرأ آل إمران ينا كرنت سورة آل إمران في القيام الثاني أسيوا تبيو منها تركع تفرقو أسيوا تبيو تركع تفرقو ينا كرنت سورة آل إمران بعد الفاتحة بانيا كرنت فاتحة إذن يكبره bayan ya gama karatun fatiha ya karanta suratul bakara dukanta in ya tafi yayin ruku'u to idan yayin ruku'u yana dagowa daga ruku'u ba sujada zai tafi ba a fatiha zai sake karantawa yana karanta fatiha wa ghayril maghdubi alaihim waladdallin kenan bayan mamu sun ce amin sai ya bude karatun ali imran alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum hal yazwa yaji ya ayyuhal ladina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun zai karanta ali imran wato a tsayuwa ta biyu a raka'a ta farko to kuma bayan ya gama karatun Ali Imran shikenan sai ya tafi ruku'u to a cikin ruku'u iya dadewar da zai a cikin ruku'u gulgudan dadewar da ya a tsaye idan ya karanta suratul baqara ya tafi ruku'u dadewar da zai a cikin wannan ruku'u gulgudan dadewar da zai a cikin karatun suratul baqara ne in a karatun shi na a tsayuwar shi ta farko a suratul baqara yayi minti 40 yana karanta ta to a ruku'un ma sai ya yi minti 38 ko minti 40 kusa da minti 40 ko kuma minti 40 idan ya dago suratu ali imran idan ya karance ta cikin minti 30 to idan ya yi ruku'un ruku'un kada ya yi kasa da minti 27 sannan kuma kada ya yi sama da minti 30 ya zama to ruku'un shi ma gwargwadon dadewar da ya a tsaye ko kuma kasa da wannan kaɗan na mun gane da kyau yawwara wa fil qiyam al awwal min ar rak'ati thaniyati ba'da al fatihati an nisaa wa yaqra'u an nisaa yana karanta suratul nisa fil qiyam al awwal wato a tsayuwa ta farko min ar rak'ati thaniya ta raka'a ta biyu ba'da al fatihati bayan ya karanta fatiha shikenan bayan an yi ruku'u an dago an karanta Ali Imran an tafi an yi ruku to idan aka dago aka ce sami Allahu liman hamida Allahumma rabbana lakal hamdu to idan aka tafi aka yi sujada to a sujada malamai sun yi sabani akan dadewar da zai a cikin sujada irin dadewar da yayi a tsaye ne da dadewar da yayi a ruku'u ko ko a'a yana da damar yayi sujada irin yanda take al-mahuda ya yi tasbihi guda uku ko guda biyar ko guda bakwai ko sama da haka ko ƙasa da haka waɗansu suna ganin cewa zai yanda aka saba yi ne na sujada waɗansu kuma suna ganin cewa ita ma sujada ɗin sawa'an bi sawa'in yanda aka dade a tsaye to dan sallah ta zamanto daidai shine ita ma sujada ta zamanto daidai a yi ta a dadewa to idan ya dago kuma raka'a ta biyu to a raka'a ta biyu ita ma tsayuwa biyu gare mu to a raka ta biyu a tsayuwa ta farko yana karanta suratun nisa'i shikenan suratun nisa'i aya 175 a riwayan wurshi يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عليك شيء يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم غاني تشوف أولا وفي القيام الثاني بعد الفاتحة المائدة ويقرأ المائدة ينا كرنت سورة المائدة filƙiyami Sani a tsayuwa ta biyu ba'adal fatihati bayan ya karanta suratul fatiha bayan ya karanta fatiha a tsayuwa ta biyu a cikin raka'a ta biyu shikenan suratul ma'ida zai fara karantawa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum hurum إن الله يحكم ما يريد هل يزواج لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير سيتفي ركوع نعم وصلاة خسوف الفغر سنة وصفتها كسائر النوافل ركعتان بركوع واحد وقيام واحد والقراءة فيهما جهرا ولا يجمع لها wasalatu khusufil kamar sallah ta kisfancewar wata sunnatun ita ma sunna ce wanda take mai ƙarfi a bisa mashahuriyar magana to amma waɗansu daga cikin malaman malikiya suna ganin cewa sallah ta kisfancewar wata wato mustahabbi ce ba ta da ƙarfin sallah ta kisfancewar rana irin yadda muke cewa rana ta kama wata ko to ba wai rana bace ta kama wata kisfanciya wata ne ya kisfanci to sallah ta kisfancewar rana ita wannan sunna ce mai karfi ya tabbata a sunna ta ma'aiki to ta kisfancewar wata matsayinsu ɗaya da ta kisfancewar rana ko ba matsayinsu ɗaya ba shi ne waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa ƙarfinta bai kai ƙarfin sallah ta kisfancewar rana ba in gane da kyau wasifatu haka sa'irin nawafil to yanda ake yin sallah ta kisfancewar wata tamkar sauran nafilfili ne na dare kamar yadda ake yin sallar nafila ta dare idan mutum ya tashi da dare zai iya karanta fatiha bayan ya gama karatun fatiha zai iya karanta alam na shira ko ya karanta li'ilafi ko ya karanta wattini ko ya karanta alhakum takasur a raka ta farko a raka ta biyu ma dibu wata sura ya hawa mishi bayan ya karanta fatiha kuma ganin damar shi ne zai iya karanta izu guda zai iya karanta nusu guda zai iya karanta rabin izu da sauransu to ita ma haka ne hukuncin ta yake sannan kuma yanda ake yin ta ita ma raka'o'i guda biyu ce ba ruku'u biyu a cikin ta a kowace raka'a ruku'u ɗaya ne kamar yanda yake sananne a cikin nafili na dare raka'atani raka'o'i ne guda biyu bi ruku'in wahidin da ruku'u guda ɗaya wa ƙiyamin wahidin da kuma tsayuwa guda ɗaya. Yawwala, in gane da kyau? Walƙira'atu fihi ma jaharan, wato yin karatu a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu za a yi su ne a bayyane, a bayyane ake yin karatu na salatu khusufil kamari ba wai a asirce ake yin su ba. saboda ita dama salatun laili yustahabbu fiha al-ishhar wato ana son bayyana karatu a cikin qiyamul laili ana so idan mutum zai yi qiyamul laili ya zamanto yana yin shi a bayyane kada ya zamanto yayi karatun a asirce wannan mustahabbi ne to haka nan idan mutum zai yi sallah ta kisfancewar wata to ana so wannan nafilar tashi ya zamanto karatun a bayyane ne yake ba waya a asirce yake yin shi ba kenan wancan na rana a asibiti zai a bayyana ake yin shi a bayyana ake yin shi wala yujma'u laha shi ma dai akwai sabani na malamai to amma dai a bayyana ake yin shi kamar yadda waɗansu daga cikin malamai suka tafi akai saboda hadisan da suka tabbatar da hakan wala yujma'u laha ba a yin jam'i saboda sallah ta kisfancewar wata idan aka ce wata ya kiskwanci inda yadda muke cewa dai da hausa rana ta kama wata ba wai rana bace ta kama wata Allah subhanahu wa ta'ala ne ya so ya gan shi a hakan ɗin ba shi da alaƙa da rana wannan kiskwancewar wata ba shi da alaƙa da rana mun gane da kyau ba a yin jam'i saboda kiskwancewar wata makaruhi ne a yi sallar jam'i saboda kisfancewar wata abin da ya fi shi ne kowa a cikin gidansa ya tashi ya yi ƙiyamun laili da niyyar sallah ta kisfancewar wata Allah subhanahu wa ta'ala ya yayi wannan kisfancewar watan da muke ciki mun gane da kyau now الرابعة صلاة لتسقى وتكون لأجل إصلاح الزرع أو لشرب حيوان آدمي أو غيره وصفتها كسائر النوافل ركعتان يجهر فيهما بالقراءة شكرا الرابعة سنة hudu daga cikin sunnoni waɗanda suke da kwai ƙarfi na salloli ita ce salatu listisfa'i sallah ta neman shayarwa sallah ta neman shayarwa ita ma wannan sunna ce wanda take mai ƙarfi Allah subhanahu wa ta'ala a kowane lokaci da kowane yanayi yana so ya gani daga wajen bayan shi sun nuna ƙaskanci da rashin iyawarsu su mai da lamarin zuwa ga Allah mai ƙarfi mai iyawa mai iko mai akwai mai bayarwa to sallah ta neman shayarwa ana yin ta ba wai saboda shayar da fari kaɗai ba a'a wata kunu li ajli islahi zar'i wato sallah ta neman shayar da fari ruwa ana yin ta saboda gyaran shuka ana yin ta an tafi an yi shuka ko an yi binne an yi shuka shuka ta kama aka ɗauki lokaci mai tsawo ba a yi ruwa ba shuka ta fara fari ka tafi gona ka ga da tsawon watsar amma ka ga wani gurin din ya fara konewa to shi kenan yanzu a wannan lokacin babu laifi sunna ce mai ƙarfi limami ya umarci bayan allah musulmi a haɗe a idi a tafi a yi sallah da neman wato da roƙa a roƙi allah subhanahu wa ta'ala allah ta'ala ya kawo agaji na ruwan sama saboda wannan shuka ta samu ruwa ta kama ƙwarin jikinta wannan sunna ce mai ƙarfi ana yin wannan sallah ɗin saboda shayar da fari ruwa auli shurbi haiwanin ko kuma saboda shan dabobi saboda shan dabobi adamiyyin au ghairihi dan adam ne ko waninsa ruwa wanda muke da kai a famfuna sai ya zamanto yana ta wahala ka kunna famfo a gidanka da famfo a gidanka da ruwa amma kuma babu ruwa an ɗauki sati guda wannan famfo ɗin ko minti biyu a cikin satin nan bai zo ruwa ba minti biyu ka amfana da shi yau ka je can neman ruwa gobe ka je can neman ruwa ka je ka budo guda wanda da kake sayan shi biyu dala biyar yanzu ya koma ɗaɗe dala ɗari ga abu musiba ta kai musiba to yanzu babu laifi a wannan lokacin sunna ce mai ƙarfi limami ya tattara mutane ya ce wannan wa yanayin da muke ciki ibtila'i ne wanda ya kawo wannan ibtila'in Allah ne kuma ba wanda zai ɗauke mana sai shi kuma hakan ɗin ya faru ne saboda laifuffukan da muke aikatawa saboda duk wata musiba da kaga ta samu bayan Allah to kada su ɗauki cewa Allah subhanahu wata'ala ya ɗora musu musibar ne ba don komai ba akwai abin da suka aikata wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir dukkan wata musiba da kuka ga ta same ku to saboda dalilin abin da hannayenku ne suke aikatawa laifuffukan da kuke aikatawa shi yake janyo muku Allah subhanahu wata'ala ya ɗanɗana muku azaba da haka to wannan rashin ruwa ɗin ma yana ɗaya daga cikin wato dalilan da ta sa da ya sa muke cikin wannan wahalar ta rashin ruwa saɓan Allah da muke yi na kaza da kaza da kaza iyaye suna ganin yara ɗiyansu suna aikata kaza da kaza da kaza amma ba sa ce musu daina da haka in muna so mu ga ruwa ya zo a gidanmu kana kunna famfo ka ga cewa da ruwan lalle kamar yadda ka sa famfo don ka huta da wahalar ɗakowar ruwa shine wannan sabo da muke a daina yinsa ya umarci bayan Allah da su daina sabo aikin da ake aikatawa na asha a daina yi sai kuma al'amari na biya kallaci bangaren abin da ya shafi mawadata mu'amalarsu da talakawa akwai lokacin da zai zamanto mawadaci mu'amalar shi da talaka mu'amala ce wanda take mai kaushi yace to ba yanda za yi Allah ta'ala ya ji kanmu sai mu muna jin kan junanmu idan ya zamanto kai mawadaci ba tausayi ko na biye tsakankaninka da talaka ya tafi shagonka siyan abu ka sani sai ka ci kaza ka ci kaza cikin abin nan amma ka ki sai da mishi sai ka kai shi bango ba za ka sai da mishi to wannan shi ma zai hana Allah subhanahu wa ta'ala mana ruwa saboda mu kanmu ba ma jin tausayin kanmu to Allah ta'ala shi kuma baya jin tausayin wanda baya jin tausayi man la yarham la yurham lalace duk wanda da ya ji kan na kasa da shi ba shi ma kada Allah sa a jikan shi mun gane da kyau to umarci bayan Allah da ya zama to suna da kwai mu'amala kyakkyawa tsakankaninsu da 'yan uwansu bayan Allah sannan kuma ya umarci bayin Allah da daina laifin da ya zamanto ana aikatawa laifin da ya zamanto ana aikatawa ya zama ruwan dare ga duniya to sai ya ce to wannan laifin yana ɗaya daga cikin sababin da Allah ta'ala ya sa ɗanɗana mana kudaru saboda duk lokacin da Allah ta'ala yake muku ni'ima to baya canza wannan ni'imar tashi sai in kun canza biyayyar da kuke yi mishi ta koma sabo inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza ni'imar da yake yi wa mutane har sai su mutanen sun canza ni'imar da Allah ta'ala ya musu ta wannan abun sun canza ta da sabo da suna mushi biyayya kuma da ya musu wannan ni'imar shikenan ya suka mai da abin sabo to sai Allah subhanahu wataala ya doke ni'imar shi saboda ba su cancanci wannan ni'imar ba mun gane da kyau na'am au ghairihi ko kuma shan wani bil'adama dabobi muna da kwai tabakuna wanda dabobi suke zuwa su sha ruwa to kafin damuna ta yi sai ya zamanto ruwan ya kaji yanzu ban ruwa sai ya zamanto wahala ne gashi nan muna da dabobi amma kuma dabobin sun kamu da yunwa sun kamu da ishirwa saboda in aka yi kiwo dole akwai buƙatar a sha ruwa to in babu ruwa sai ya zamanto kiwo ya karamta da dabbar ka ta saba ta sha ruwa rabin buhu ta saba ta sha ruwa budo guda in ta je ta tsoma kanta a cikin tafki sai ta ji ba kuɗi to sai zaman to yanzu da wannan tafkin ya ƙare yanzu kai ekonomi da gaki budo guda sai ka raba wa dabbobi guda uku ka ce a zuba musu su sha Allah ba su haƙuri abun ba zai yi ba mu ana ta ana ta kai ba a ta kaya yanzu ta mutum ake ba ta dabba ba to idan aka shiga wannan yanayin babu laifi al'umma su haɗu sunna ce mai ƙarfi a tawfilin idi a gaya wa Allah subhanahu wa ta'ala kan wannan yanayin da ake ciki na rashin ruwa na dabobi Allah ya kawo ruwan sama wanda zai cika tabakuna dabobi su masu ji daɗi mun gane da kyau duka ana yin ta ba wai saboda ba sai saboda shuka ba kadai saboda shan saboda shan dabobi duka ana iya yi na'am wa sifatuha ka sa'irin nawafi to siffar yanda ake yin sallah ta kisa ta shayar da fari ruwa tamkar sauran salloli ne da nafilfili tamkar sauran nafilfili ne ana yin tarka'ata ne raka'o'i guda biyu ya jaharu fihi ma bil qira'a wato limami yana bayyanawa da karatu a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu sannan kuma bayan ya gama wannan raka'o'in guda biyu sai ya addu'a Allahumma sli ibadaka wa bahimataka wa shur rahmataka wa ahyi baladakal mayyit ya Allah ka shayar da bayinka ruwan sama ya Allah ka shayar da dabobinka ya Allah ka yada rahamalka a cikin bayinka ya Allah ka raya ƙasa wanda take macacciya wanda take buƙatar ruwa ta hanyar sabkar da ruwan sama tsiro ya fito daga cikinta wannan ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam ya wannan addu'a shikenan kuma sai ya zamanto an dawo in Allah ta'ala ya sa an yi ruwa a wannan ranar falillahi alhamdu in ba a yi ba ana so gobe ma a koma har Allah ta'ala ya sa a samu ruwa ba sharadi ba ne idan aka je aka yi ɗaya in ruwa bai zo shi ba ce to a bari a ɗauki sati guda ko a ɗauki kwana uku ko a ɗauki kwanaki kaza a babu laifi ta zama to mutawaliya a yi ta zuwa a yi ta zuwa a nanace idan aka nanace sai Allah ta'ala ya saukar da ruwa mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala yana amsa wa bayansa roƙon da suka yi matuƙar ba su yi kashin haƙuri ba. Yusta jagule a hadikun malam ya ajal. Ana amsa wa kowa daga cikin ku matuƙar bai gaugawa ba. Shi yasa ana so a samu al'ilhahu fi du'a nana cewa wajen roƙon Allah. Duk abin da ya zamanto ka sa shi a gaba kuma sai ka haɗa shi da Allah. to Allah subhanahu wa ta'ala sai ya cimma maka burinka na mu je mu karanta fasali na gaba ita a musalla ake yi ko a masallaci ita a musalla ake yin ta yawara ana yin ta a musalla kamar yadda ya tabbata a hadithin Anas bin Malik hadithin Anas wanda yana cikin sahih Bukhari ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a lokacinsa Umar ɗan Khattab ya ce mun kasance idan aka yi mana fari ma'aiki muna yin tawassuli da shi amma kuma yanzu ma'aiki babu shi ya Allah muna yin tawassuli da amminka Abbas ku shayar da mu to nan almusalla ana aka yi wannan abu to amma ita alistisqa kamar yadda malamai suka faɗa ya halitta yin ta a masallaci kamar yadda ya tabbata a hadisin Anas bin Malik wanda yana cikin Bukhari da Muslim wanda kuma nan ba salatu da suka yi ba kai an yi du'a da suka lokacin da ma'aiki yana ba ranar Juma'a wani daga cikin sahabbai ya shigo masallaci ya ce ya Rasulullahi halakal mal wa ja'al iyal wa inqata'at subul wa hamarrat shajar faru'ullaha an yasdiyana ce ya rasulallahi dukiyoyi sun hallaka ɗiya mata da maza duka sun kamu da yunwa hakanan dabobi su ma yunwa ta kama su haka hada-hada ta datse saboda yunwa da ake ciki sannan kuma bishiyoyi ga baki ɗaya sun yi fari sun yi ja mana buƙatar ku roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da ruwa ma'aiki alaihi salatu wassalam ya daga hannun shi ya ce Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna Anas dan Malik ya ce fala wallahi ma na rafi sama'i min sahabin wala gazat lokacin da wannan mutumin ya kawo kukan rashin ruwa da ma yake daga hannun sai wannan addu'a ya ce wallahi a lokacin ba wani girgije ko gajimare a sama sama empty take ba komai a ciki ya ce amma ma yake bai gama wannan huduba ba sai da ya zama ruwa ya keci har sai da ma'aiki alaihi salatu wasalamu ya ya tafi gida ruwa ya jika shi duk wanda yake masallacin nan sai da kafin ya koma gida ruwa ya jika shi sai da aka yi tsawon sati guda ana ruwa kuma wani mutum ko wannan mutum ya shigo ya rasulullah an samu matsala ba dukiyar ta halaka gidaje na mutane din suna rukushewa dabobi ma kuma sun shiga uku wanka ba a ce subul hada-hada ta datse saboda ana ta ruwa ba zancen ka fito ka tafi kasuwa a roƙi Allah ya tsaye da wannan ruwa din za la daga hannu ce Allahumma hawalina wa alaina ba a gama hudubar ba ruwan ya tsaya ya ce wallahi fa kharajna namshi fi shams lokacin da aka gama huduba aka yi sallah tuni da ya ja rana ma har ta hutu ba zancen an kashe ruwa ba rana har ta hutu muka hutu muna tafiya a cikin a cikin rana wato wannan ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi wannan addu'a anas ɗan malik ya ce liyuriya humun lahu karamata nabihi wa ijabata da'awati Allah ya yi haka ne saboda ya nuna wa bayansa karamcin annabinsa a wajen shi girman annabinsa a wajen shi da kuma yadda yake amsa mai addu'arsa a lokaci ɗaya ya yi addu'a Allah ya karuwa Allah ya karuwa a lokaci ɗaya ya yi addu'a Allah ya ɗauke ruwan kuma Allah ya ɗauke shi kamar yadda yake cikin sunna ɗin to amma hadithin Abdullah ibn Zaid wanda yana cikin Bukhari da Muslim shi ma nuna ana yin salatu listisqai ne a al-musalla a filin idi ba wai a masallaci ba wanda shi ma ma'aiki ya yi sallar a filin idi a kuma a zamanin Umar ɗan Khattab ma an yi ta a filin idi kuma sun mata tawala al'amur al'amarin ya zamanto ya biyo baya duk wani shugaba a zamaninsa in haka in haka ta faru ana zuwa fili idi a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya salatu wassalam na'am فصل ركعة الفجر ربيعة تشرع إلى نية تخصها ووقتها بعد طلوع الفجر
فصل ربوا بين ما مضى وما يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ركعة الفجر wato zai mana bayani dangane da abin da ya shafi salloli na nafila wanda ake yin su bayan alfijir ya keto kafin a yi sallar asubahi raka'atul fajri rahibatun wato sallah ta nafila raka'a biyu wanda ake yin ta bayan alfijir ya keto kafin sallar asubahi rahiba wato ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya kwadaitar akanta sallah ce wanda take a bar kwadaitarwa ma'aiki ya ce raka'atul fajri khairun min ad-dunya wa ma fiha yin sallar nan ta nafila rakawoyi guda biyu bayan alfajir ya keto kafin sallar asuba ta fa alkhairi a wajen Allah sama da duniya da abin da ke cikin duniya in mutum zai yi sallar nan ta nafila raka'a biyu bayan alfajir ya keto kafin sallar asubahi to darajar ta da kimarta a wajen Allah ya fi duniya da abin da ke cikin ta sannan kuma ma'aiki alaihi salatu wassalamu yana daga cikin wato nafilolin da ma'aiki ya kula da su da kyau wanda ko a bulaguro ko a zaman gida baya daina su ita ce rakatul fajri lam yakuni nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala shay'in min an-nawafil ashadda ta'ahuda minhu ala rakatul fajri ma'aiki alaihi salatu wassalamu bai kasance ba akan wani abu daga cikin nafilfili wanda ya fi tsananin lazumta shi tamkar rakatul fajri taftakiru ila niyyatin takhussuha wato rakatul fajri tana buƙatuwa zuwa ga niyya wanda take kebantar ta daga sauran nafilfili wa waqtuha ba'da tulu'il fajr lokacin ta yana shiga ne bayan alfijir na gaskiya ya keto kafin a yi sallar asubahi bayan alfijir ya keto to shikenan lokacin ta ya shiga na'am ومن دخل المسجد فوجد الإمام يصلي الصبح تركهما ودخل معه wa man dakhala al-masjida dukkan wanda ya shiga masallaci fa wajada al-imama yusalli subha wal halu annahu lam yusalli rak'atay al-fajr al-hali kuma bai rak'at al-fajr a gida ba ya zo shi masallaci da ya shigo masallaci sai ya samu limami yusalli subha yana sallatar asubahi tarakahuma sai ya bar wannan rak'at al-fajr duk yanda suke da muhimmanci a wajen bawan Allah musulmi to muhimmancin sallah ta farilla ta fi su mun gane da kyau idan ana magana ta farilla ba a hada ta da kowace nafila sallah ta farilla mahimmancinta a wajen bawan Allah musulmi ya fi mahimmancin sallah ta nafila inda za ka kwana ka yi sallah kana sallah da dare amma ka rasa sallar asubahi a cikin jama'a wannan kwanan naka ba zai dina na muka komai ba mun gane da kyau sallar asubahi cikin jama'a da sallar isha'i cikin jama'a za a rubuta maka ladan tamkar ka kwana kana sallah da dare sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai nemi kusanci zuwa gare ni ba ta hanyar aikata wani abu sama da aikata abin da na dora shi a kan shi ibadar da na farbanta ta a kan shi wannan ita ce idan ya yi zai samu guri a wajena amma ibadar da ban kallafa mai da ita ba ya mulleli inda bawan Allah musulmi zai dinga salatul isha'i ya dinga salatu subi ya dinga azhur la'asar magarba amma har ya koma ga Allah bai yi mulleli ba Allah subhanahu wata'ala ba zai babbaka shi ba saboda bai yi mulleli ba amma inda a ce mutum zai dinga mulleli kullum ya fara tun karfe tara na dare sai karfe hudu zai dakata amma kuma ya ne yin sallar asuba ita kadai Allah subhanahu wataala zai iya mai ukuba saboda dalilin daina asuba dai ita kadai mun gane da kyau a ce yi sallah ta nafila raka a goma sha biyu ta zo ta cicif irin yanda ya kamata a yi a kowace raka ya karanta izu biyu biyu ya yi izu ashirin ko ya yi wuturi da izu biyu ya yi izu ashirin da biyu ya yi izu ashirin da biyu to Allah subhanahu wataala ya yi raga izu ashirin da shida to Allah subhanahu wataala zai iya mai hukuma zai iya mai hukuma saboda dalilin wannan gashi asuba kare bai ba sai yasa wani lokacin muna da garaje dan ka shigo masallaci ka san cewa wannan limamin yana da kwai nauyin karatu yana dan jimawa ka ce ka yi dubara ka yi rakatar fajr a gefe wannan ba dubara ba ce ba dubara ba ce ka shiga sallah ta farilla shine dubara wasabiqu إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ولا شيء إذن صلى إذا أنا مغنى الصباح با مغنى ركعة الفجر ركعة الفجر أنا هدا تني da nafiloli ƴan uwanta amma ba za ka hada ta da farilla ba farilla ta fi karfin ta yawa mun gane da kyau wa in uqimat alayhi salatu wa huwa kharij al-masjid fa innahu yarka'uhuma ma lam yakhaffa wa raka'atin فإن خاف ذلك دخل مع الإمام ويستحب أن يقرأ فيهما بأم القرآن فقط وإن أقيمت عليه الصلاة وإذا أكتاد إقامة صلى الصباح غشي ونباوان الله مسلمي أما كما وهو خارج المسجد على حالي ينا وجم مسلاتي ينا جدن شي يجد أتاد إقامة صلى أما كما بيسلاتي ركعة الفجر با kuma yana da yakinin cewa wannan limami din a raka ta farko yana karanta rubu guda ne rubu guda din nan zai iya ɗaukan minti goma ko zai iya ɗaukan minti takwas yana karanta shi a hankali to fa inna hu yarka'uhuma to haƙiƙa yana yin waɗannan rakawoyin guda biyu raka ta alfajiri a gidansa ya zo shi masallaci kuma ya riski raka ta farko malam ya khaffawa ta raka'atin matukar bai ji tsoron kubcewar raka'a ba fa in fata fa in khafa zalika idan ya ji tsoron kubcewar raka'a yake kan gaba kan baya akan cewa to limamin nan wata ran yana karanta safa biyu a raka'a daya wani lokaci yana karanta safa daya wani lokaci rabin safa ma yake karantawa yanda ta bada ne to idan ya ji tsoron zai iya rasa raka'a ta farko tare da limami ta sallar asubahi da khalama limami baya da damar da zai ce sallar raka'atul fajr ko a gidansa saboda ita sallah da ta farilla da ta nafila ana so a yi ta da nutsuwa ba wai fata-fata ake so a yi ta ba shi kenan in dai har ya ji tsoron limami din nan shi baya da alƙibla ɗaya yau zai iya fitowa ka ji in karatu ya yi daɗi ya karanta safa ko kuma yana mura'atu ma'amuni yana kula da mamunsa in ya fito sallar asuba karfe biyar ake sallar asuba ya ga cewa raka sahu na farko ga baki ɗaya ya cika kuma sallah din dama masallacin bai wuce sahu uku ba suke cika a sallar asuba ya ga an samu sahu na farko ya cika na biyu ma ya yi rabi ya ga cewa to dama makasudi shi ne saboda jama'a su tattari ne kenan sai rabin safa a raka ta farko a raka ta biyu yayi kwatan safa babu laifi da ya fito wata rana ya ga cewa mutane biyar ne duka ma a masallacin kuma lokacin tare ya kama yi haka tare ya kama bayan ya karanta fatiha ya karanta safa biyu sai da ya ji dai nauyi ya yi nauyi masallaci ya ɗauki jama'a sannan kuma ya tafi ya rubu wannan babu laifi shi ma mun gane da kyau na'am wa yustahabbu an yaqra fihi ma bi ummi alqur'ani faqat wa yustahabbu ana so an yaqra bi ummi alqur'an wato wanda zai raka'atul fajr ya karanta mahaifiyar alqur'ani faqat ita kadai fihi ma a cikin waɗannan raka'o'in guda biyu ana so ya karanta fatiha fatiha a kowace raka'a wajen abin da ya shafi karatu na raka a fajiri akwai fuskoki guda uku kowanne ya tabbata a sunna ta maki wannan bi ummul qur'an ya tabbata hadisin na Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu rak'atay al-fajr hatta inni la aqulu hal qara bi ummul kitab zamu karanta hadisin cikin karatun mu ne cikin Bukhari maram insha Allah ta'ala ya tabbata ma'aiki a raka ta farko yana karanta kulkuliya a yuhar kafirun a raka ta biyu yana karanta kulhu wallahu ahad bayan ya karanta fatiha wannan hadisin abu huraira na bukhari da muslim ya na, na, muslim ya tabbatar da haka ya tabbata ma'aiki alaihi salatu wassalam a raka ta farko bayan ya karanta fatiha yana karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub wal asbaq وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون موسى فإن آمنوا بمثله ayar wannan guda yana karanta ta a raka'a ta farko a raka'a ta biyu bayan ya karanta fatiha yana karanta falamma ahassa isa minhum kufra qala man ansari ila allah qala al hawariyuna nahnu ansarullahi amanna billahi wa shahid bi anna muslimun ko kul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw fa qulu shahadu bi anna muslimin yana karanta wannan ayar yamma ayar falamma ahassa isa yamma ayar qulu qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin amma ta farko qulu amanna billahi allati fi faqara ta cikin suratul baqara kada mutum ya ce da cikin suratu Ali Imran wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim to wannan cikin Ali Imran take mun gane da kyau yawwa yawwa wa ma unzila ilaina ta bakara take wa ma unzila alaina ta Ali Imran alaina Ali Imran ilaina suratul bakara to kuma akwai fuska ta hudu wanda Abu Hamid al-Ghazali da waɗansu daga cikin malamai sun istishanin abu shine idan ya zamanto a raka'a ta farko ka karanta kuliya a yi alkashirun a raka'a ta biyu ka karanta kulhu wallahu ahadun to shikenan sai ka yafawa a raka'a ta farko ka karanta alam nashra da kuliya a yi alkashirun a raka'a ta biyu ka karanta alam tara kaifa da kuliya a yi alkashirun abu hamid al-ghazali yace duk wanda ya lazamci yin haka to shi kuma abokin adawarsa Allah ba zai ba shi nasara akan shi ba. Inda kana so ka ci nasara akan abokin adawarka, ce shi ne ka lazumci karanta. Alam tara kaifa da alam na shira a rakowin rakatul fajiri. Alam tara kaifa a rakatul biyu, alam na shira a rakatul farko. Alam alam wa kulu wa kulu dama haka ake ci. Mun gane da kyau. Yawwa waɗannan su ne sufofi wanda ake yin karatu na rakatul fajiri kenan. وبهذا القدر كفاية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك